أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل يتوفى ومنكم من يرد إلى عرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتلرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج منكرا آيوي جيا أتكين ونن سورة من سنة سورة الحج ga ayoyin da muka karanta jiya malaman sababin nuzuli suna cewa wasu daga ciki kamar wanda Allah ya ce wa minan nasu mai jadali billahi bi ghairi ilmin wa yatabi kullu shaytanin maridin ayoyin makka ne don sun sauka ne kan wani kafiri mushriki a makka mai suna nadir ibn haris shi nadir ibn haris ba ƙuraishe ne kafiri ne ya ƙi annabi ya ƙi aikan da Allah ya aiko wa annabi kuma yi ta cutar da sahabbai wa kansa Allah ya saukar da wannan bai da wani hujja bai da wata ilimi ba wani littafi da yake haska masa amma yake jayayya da ayoyin Allah shi ne Allah ya ce irinsu waɗanda Allah ya wajabta musu halaka ne sai shaidan ya ɓadda su dama an aji wajabta duk wanda ya bi shaidan shaidan zai ɓadda shi kutuba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudhillu wa yahdihi ila azabis sa'ir to sai Allah yake magana da mutane gaba ɗaya ya ayyuhan nasu shi kuma wannan irin kira ya ayyuhan nasu ya zo alqur'ani da yawa amma mafi yawancinsu ana jin su a cikin surorin madina misali a cikin suran bakara za ka ji Allah yana ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum a wannan sura gashi har sau biyu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-bas a suratul hujurat ya ayyuhan nasu shi ma za ka ji shi Allah yana faɗa inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa to ana kiran mutane ne gaba ɗaya babu maganan wai sai wanda ya yi imani a'a duk wanda ya amsa sunan mutum Allah yana magana da shi a wannan aya ya ku mutane da masu imani da wanda ba su yi imani ba in kuntum fi raibin min al-ba'th in akwai wanda bai da imanin da yana kokonton za a tashi alkiyama ko ko a'a akwai wanda ya musulunta amma imaninsa bai yi kwari ba don haka shi ma yana shakkan tashin kiyama to Allah ya ce bari ku tsaya ku ji in fashe muku yadda haka yi dan adam din ma ku ga ashe ta dashi ko mai dashi ba zai kai wahalar yinsa ba inda an wahala wurin yin nasa ai duk abin da ka yi shi na farko in an ce ka maimaita shi wannan ai ya fi sauki maimaitawan ya fi sauki a kai a gansa ga da kirkiransa na farko din shine Allah ya ce in kuntum fi raibin min albas in har kuna shakka kuna kokonton ko zai yi a tashi fa inna Allah ya ce mu kuma Allah shi kadai yake nufi nunun azama ne kamar yadda muka saba faɗa ni din nan in ji Allah khalaqnakum mun halicce ku ma'ana na halicce ku min turabi an halicci ubanmu Adamu gaba ɗaya daga turbaya yumbu wannan yumbu aka haɗa turbaya wanda yake busasshe da wanda yake tabo da wanda yake laka aka haɗa kala-kala da mai danko da mai yashi da mai ƙasa aka kwaɓa aka yi adamu da shi haka kaga asalin kuma gaba ɗaya kullukum min adama wa adama min turabin dukkan ɗan adam daga annabi adamu aka yoshi kuma shi kansa annabi adamu da turbaya aka yi shi kaga in an koma an tare an koma asali to gaba ɗaya an samo daga turbaya aka yi uban mu adamu shine hausawa ke cewa wai sanin asali shi yasa kare ke cin alli ko wai ya san da me aka yi alli da kashi ba shine hausawa ke faɗa ba to ai ko in yana ganin kashin ka san ba zai ci allin ba kenan to dan adamu da ya sani ubansa adamu daga turbaya aka yi shi فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة sannan shauran ‘ya'yan Adamu in ka cire annabi Isa da Hawwa'u su ne kaɗai wanda za ka ci ba da maniyi aka yi su ba, amma shauran duka da maniyi aka yi su. Ita Hawwa'u an yi ta ne da ƙashin haƙarƙarin annabi Adamu na hagu na ƙarshe. shi yasa aka ce duk dan adam yanzu in ka kirga karkarinsa na gefen dama ya fi cika na hagu ya ragu da guda ɗaya saboda shi ne aka kira na adamu aka halicci awwa'u da shi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin bayan wanda aka halitta daga turbaya sai mu da aka halitta da ruwan mani da ruwan mani Allah ya halicce mu summa min alaqatin bayan muna maniyin sai Allah ya sake juya maniyin ya koma ya zamo gudan jini sun mamin mubukacin sannan daga gudan jinin aka saba shi aka juya shi aka toya ya koma tsoka akwai hadisi na abdullahi bin mas'udin wanda imamun nawawi ya ruwaito akwai a cikin muslim har a arba'una hadisan ɗin nan ma shine lamba na hudu Allah yana gaya wa manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ɗan adam an halicce shi ne a cikin cikin uwarsa yana ruwan mani zai kwana arba'in ya juya ya zama gudan jini kwana arba'in ya zama tsoka kwana arba'in sannan a aiko mala'ika ya zo ya hura masa rai za a umarci mala'ikan ya rubuta abubuwa guda hudu a wannan riwayar فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد za a sa shi ya rubuta arzikin abin da zai ci iya abin da zai ci na hatsi ko na ruwa da zai sha ko kuma wani abu da zai samu na dukiya duk za a rubuta tun yana cikin uwansa saboda haka in ya zo duniya ba ran da zai koma lahira sai wa'annan abin da Allah ya ɗiba masa duka sun kare duk sai sun kare da za a ce za su kare yau amma kuma ba yau ajalin sa yake ba sai ya yi sati to za ka ga zai satin nan bai ci komai ba saboda iya abin da zai ci nasa ya kare ko ka kawo wani ka sa masa ba zai je ba shi ne za ka ana ce ko ruwa aka sa masa sai ruwan ya dawo saboda ya gama shanya nasa wa ajalihi za a rubuta ajalinsa cewa zai rayu a duniya kwana kaza ko wata kaza ko shekara kaza zai hura numfashi guda kaza zai ja numfashi guda kaza ran da suka kare to ba wanda ya isa ya kara masa wa amalihi za a rubuta aikinsa wa shaqiyyun aw sa'idun za a rubuta cewa aikin nan nasa na kirki zai yi har ya gama ko na tsiya zai yi har ya gama ma'ana zai kare ya shiga aljanna ne ko zai kare ya shiga wuta don tsiya ya kare wa wanda ya shiga wuta arziki ko ya kare ga wanda Allah ya sa shi aljanna Allah ya sa da to a wani hadisi an ce abubuwan da za a rubuta din guda biyar ne wayannan guda hudun da kuma wurin da zai kwanta mabdahi wurin da zai kwanta kasansa inda Allah ya kaddara nan ne kabarinsa jiya mun je ta'aziyya wani babban mutum wanda Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa a accident ana ce masa honorable faruk mustapha yake gaya mana cewa wani abin mamaki da aka samu mahaifiyarsa kabarin da za a binne ta kwana biyu da tona kabarin a makabarta ba amma kowa ya zo na kasa sai a ce ko kabarin ya masa yawa ko kabarin a'a bai kai yadda yake so maimakon wannan a canza masa aka bar kabarin kwana biyu ran da uku ba a ma yi biso a makabartan ba sai ran da aka kawo ta aka samu masu makan masu tonon ko ba su iso da wuri bane kowa ne amma ga kabari an fara za a sa ta suka ce wannan kabarin kwanansa uku kenan da tonawa ashe Allah ya kai ajiyewa kaga wannan ya gaskata maka abin da Allah yake faɗin cewa an rubuta tun mutum yana cikin mahaifiyarsa inda zai kwanta bayan waɗannan guda hudu da cikon na biyar ɗin shine wurin kwanciyarsa shi in Allah ya kaddara mutum zai mutu a wuri to duk yadda ake sai ya je wuri kuma ko da bai mutu a wurin bai in Allah ya kaddara a nan zai kwanta to duk yadda ake sai an kawo shi wuri sai an kwantar da shi wani ko da an kai shi wani wuri sai an tono shi an dawo da shi inda Allah ya nufa za a kwantar da shi din shi yasa sai ka ji mamaki an zo an yi rasuwa a gari kaza amma an ɗau gawan za a kai gari kaza ne sannan a yi sallan sannan abin ne shi to ba wani abu Allah ya kaddara can din ne inda za a kai shi nan a nan zai kwanta a'a an yi rasuwan a gari kaza an binne shi a wuri kaza ko Allah ya sauwaka an kashe shi a wuri kaza an binne shi a wuri kaza rigimar sai ta taso jama'a suka shiga hukuma ta zo sai a ce sai an je an tono shi ko ba kwa jin ana yin haka a je a tono shi a zo a yi wani bincike bincike in an tashi mai da shi kuma sai gaba nan inda aka tono shi za a mai da shi ba sai a kai shi wani wuri to nan duk inda Allah ya kaddara matabbatin sa kenan wannan al'amari yana nuna ikon Allah jama'a yana nuna cikan ikon Allah wanda zai sa kowa ya sallama wa Allah ka ji dai ga Allah yana gaya maka yanda aka yi ka kuma in ka sha ba ka gani sai ka gasgata saɓanin yanda da turawa ke cewa ɗan adam daga biri yake a daji yake rayuwa sai ya ci gaba ya shigo gari sai bindinsa ya tsinke gashinsa ya zube matarsa ma ta biyo shi bindinta ya tsinke gashinsa ya zube sai suka haɗu suka yi barbara shi ne suka haifi mutum na farko ba haushe da bai karatu ba a lokacin sai ce ai kuwa miri ya yi kama da mutum sai da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yana faɗin ga yadda aka yi Adamun farko ga yadda aka yi ‘ya'yansa, to masu ilimin sai suka ɗauki waɗannan ƙwayan maniyin suka fara dubawa tun daga tsartuwan maniyin tukunna. Za a ce guda miliyan kaza ne suka tsartu lokacin da aka yi jima'i na saduwa, amma daga ciki guda kaza Allah ya raya sauran duk sun tafi sun mutu. Wanda ya rayu nan shine gashi nan yana kaman wani abu kaza? bayan kwana kaza gashi ya kai kaman kaza bayan kaza an sa shi a ma'auni gashi yana kaza gashi ya fara kaza gashi yana kaza gashi yana motsi duk yadda Allah ya faɗa din dai sai ga ya tabbata gashi nan inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum Allah ya ce wannan mun yi ne don mu bayyana muku kar wani ya zo ya muku ƙarya ya ce dan adam daga biri yake a'a biri halittarsa daban biri sunansa halittar adamu daban adamu sunansa halittar ƴaƴansa daban dan adam sunansa kuma da aka ga wannan ilimin ya samu sai aka je aka kamo biri aka kawo shi gidan zu aka ajiye ana jiran a ga gashinsa zai zube ko bindinsa zai tsinke ko zai dawo mutum har ya ƙare rayuwarsa ya tsufa ya mutu a birinsa bai canza ya koma mutum a shaida ma biri biri ne mutum ko mutum ne ba wani ta inda suka haɗu balle a ce biri ne ya dawo mutum a ga yanda Allah ya yi biri yadda ya halicce shi ga yanda Allah ya yi ɗan adam ga yadda ya halicce shi saboda haka Allah ya ce mun faɗa muku wannan ne don mu bayyana muku yadda aka yi ku wani irrufil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman Allah ya ce to fa wannan normal aihuwa ne ake yin arba'in arba'in arba'in din nan sau bakwai sai a haife shi arba'in arba'in sau bakwai shine wata tara kenan da kwana goma sai a haifi ɗan adam amma in Allah ya ga dama ya ce sai ya ajiye shi a mahaifa ya yi shekaru za ka ji hausawa ma suna cewa wani sunansa shekarau ko ba kwa ji ai wai ya daɗe a mahaifa ne ba a haife shi normal ba ya shekara ko ya yi shekaru a mahaifa sai ka ji ana ce masa shekarau to Allah ya ce in ya ga dama yakan ajiye shi ya daɗe ya fi shekara wani ma ya shekaru har a mazhaban imam malik aka zartar da cewa aqsamu datul hamli suke ya dade iya dadewansa shekara uku an tafi akan haka wata rana ana zaune a cikin madarasar imam malik sai wani mutum ya zo ya ce ya shaida wata mata a unguwarsu duk sadda ta ɗauki ciki sai ta shekara hudu ta haihu ta yi haka har sau uku duk cikinta shekara hudu yake yi sannan ta haihu sai imam malik a mazhabarsa aka daga a samu dukkan hamdi daga shekara uku aka maida shi shekara hudu yanzu da za ka yi tafiya yau ka bar matarka da ciki ko ka bar matarka ka dai kwanta da ita baka san ciki ya shiga ko bai shiga ba sai da ka shekara hudu ka dawo sai ka tarar nan ana suna a gidanka wa ta haihu wannan matar taka ɗanka ne aksa muddatul hamli shekara hudu ne a mazan imam malik daɗewan ciki da zai a jikin mace har a haife shi shine wannan aya wani tsirru fil arhami ma na sha'u mukan tabbatar da abin da ke cikin mahaifa mu ajiye shi yayi zamansa ya daɗe har iya yadda muka so akwai waɗanda in an haife su har da haƙori ake haihuwarsu haƙora wannan da ka sani a haife shi jariri kuma da haƙora a bakinsa saboda tsaban ya daɗe a mahaifa to Allah ya ce in mun ga dama wani kuma sai mu takaita masa bai kai wannan arba'in arba'in sau bakwai din ba ma a haife shi shi ne kaji ana ce an haife shi bakwai ne in mace ta yi wata shida a gidan miji daga saduwarsa da ita zuwa wata shida in ta haihu ɗansa ne shi kuma mafi saurin aihuwa kenan wata shida yawanci kuma ana haihuwa a wata bakwai shi ne kaji bahaushe ke cewa bakwai ne wani ƙirin filar rahim ma na shawo ila ajali musamman sun ma nukhrijukum iblan Allah ya ce in mun ga dama bayan an kai wannan shekaru din in mai dadewa ne ko watanni bakwai din ko shida ko ko a watanni normal da aka saba tara da kwana goma ko da kwana tara sai ka ga mun fidda abin da ke cikin nan jinjiri a haife shi ka ji yana tsala ihu yana motsi yana harbawa yana kikkimta ido sunansa jariri ɗiblan kenan wani ƙirrufilan hami ma na shawo ila ajali musamman sun mani kuri jikon ɗiblan sun mali tablugu a shuddaku Allah ya ce sawa jaririn nan ido yana rayuwa yana rayuwa tun baya zama har ya zauna har ya rarrafa har ya tsaya har ya taka har ya fara gudu kana sa masa ido har ya cika ƙarfinsa ka ga ya kai shekara talatin duk abin da za a iya yi zai yi in ya bi Allah sai ga ya zama ma wani jagora a lokacin in ya ƙi bin Allah Allah sauƙa za ka samu su ne tantiran ƴan ta'adda saboda ya cika ƙarfinsa Allah ya ce to sa masa ido daga nan ma shekara talatin ɗin ya cika karfinsa daga talatin zuwa arba'in yana kaiwa arba'in daga nan fa kuma sai ya fara baya sai ya fara raguwa in ganin ne gaji an fara nemo gilas in tafiyan ne an fara rage sauri an fara rike sanda an dawo sandan ma sai an taukara an dawo yadda dai ana ta baya ana ta baya sun mani kurjikun ɗiblin sun mali sabulu gowa shi dakon a wani wuri sai ce sun malita kunun shi yuha sai ka tadda duk wani bakin suma da yake jikinsa ya yi fari sal tun daga na kansa har na gashin bakinsa har gemunsa kai har gashin ammata duk sun yi fari ya zama zama tsoho in Allah ya ga dama ya ce sai ya mai da shi tsufan ma tukuf malita bulgowa shi dukkan wa minkum man yutawaffa akwai wanda kafin a kai lokacin ya rasu sai ya rasu suka ji ana yana cikin sha'anin yana cikin ganiyarsa yana cikin karfinsa ko kwa wani ai dama ya tafi a ba wani shekara tamanin ai an sha duniya ai an sha ruwa ai an sha kuka ai an taba wani ai ya fata bane ai ya kai sittin to duk dai ya taba to wani ko tun a ciki ma za a yi barinsa yake man yi tawafa akwai wanda zai cika abinda Allah ya ɗiba masa ya rasu kafin tsufa ɗin amin kun man yuraddu ila alzalil umri akwai wanda kuma bayan tukub ɗin ma na tsufa sai ya yi tukub tukub wato ya ƙare ya dawo kaman jariri yana kwanci sai an ɗaga sai an shimfiɗa sai an juya ba wani ciwo bane tsufa duk da zaka ji yana baya kunkumi wallahi ka san sanyi to ba wani sanyi tsufa ne ya tsufa ne kawai dama an ce tsufa in ya zo ji masu dattawa masu ba da daban dariya suka ce tsufa in ya zo ya yi sallama zai ce muka to na zo ni ne amma kar ka yadda ka ce ni ne in ka faɗa zan kashe ka duk wani abin da ya faru kallon kaya kan wani abu duk abin da ka ji sanyi a'a dan wahalar da muka sha da ai ka san da mun yi aikin lambu a'a da mun yi su duk shi za a yi talan kayawa ba za ka taba jin tufa ya bo ka da ga mana ya tufa ya ce akwai tufa ce tufa ai da shauran mu zuwa ne ba suna nan to tufa in ya zo bai da magani Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane abu yana da magani banda guda daya a wani riwaya ya ce mutuwa ita ce ba ta da magani a wani riwaya ya ce tsufa tsufa ita ce ba ta da magani sai mutuwa kawai to man ila azal umri zai koma zuwa ƙarshe mafi kaskancin rayuwa irin su ne za ka ga yayi fitsari a jikinsa in ba zuwa ɗaga shi ba fitsarin yana gudu sai ya tsala ihu ya ce wayo ga maciji maciji jama'a ga maciji wai fitsarin nasa ne fa da yake faranya shine maciji ba wani abu bane tsufa amma an ce mahaddata alqur'ani da masu yawan karatun qur'ani haka baya samun su ko sun tsufa ba su rabuwa da hankalinsu ko sun tsufa ba sa iya yin wasu abubuwa irin waɗanda jahilai suke yi duk wanda ya saba da karanta qur'ani ko da bai haddace ba musamman yana aiki da shi balle kuma ya haddace yana karantawa yana aiki da shi to Allah ba zai lalata tsufansa ko ya tsufa za ga ya kafa tafiya ma saboda tsufa amma hankalin na nan kuma in yana tilawar qur'anin tilawar tana nan kai daidai da gani in mutum yana yawan kallon alkur'ani ganin sa zai tsawo kafin ya zo ya rasa shi za ga wani wanda ba sa'ansa ba ya zo yana baya iya gani sai da rana shi a cikin daren ma yana gani saboda ya kalli alkur'ani da yawa mu yawaita karatun alkur'ani musamman aiki da shi mu yawaita aiki da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'il qur'ana ma na haka kai ta karanta alkur'ani matukan abin da qur'anin ya hana kana bari in dai qur'ani zai hana ka abu ka bari to ka karanta shi amma ya hana ka abu baka bari ba kana yawan yin aikin sabo kuma kana karanta shi to duk sanda ka zo karanta wurin da ya hana fa in ka karanta sai ya la'ance ka alala alatul lahi ala zalimin kuma kana kai kana zalunci kaga ka tsine wa kansa in ji alqur'ani ثم نسأل لعنة الله على الكاذبين ana la'antar masu ƙarya kuma kai ma kana ƙarya gashi kana karantawa duk abin da aka hana in dai za ka bari ka karanta Qur'ani in ko ko ba za ka bari ba to ka sani rubba qari'in lil qur'ani fal qur'anu yal'anu da yawa mutumin da yana karanta qur'ani amma qur'anin la'antar sa yake shi yasa a kan mazaunin irin waɗannan ake cewa sai yawaita salatin manzon Allah maimakon ka san kana laifuka kana kuma aikata laifin da qur'ani ya hana kuma kana karanta qur'ani to zaka shiga cikin la'ana to nan Allah ya ce wa minkum man yutawaffa wa minkum man rabbi ila azalil umri likai la ya'lama ba'da ilmi shay'a ko min ba'da ilmi zai zai koma bayan da ya san komai da su ake komai amma su ba zai sa ya mai da shi bai san komai ba in an zo wane ne wannan wane ne sai an yi ta masa bayani sannan ya gane wani ma ɗansa ne fa wani jikansa ne wani abokinsa ne amma za a zana baka gane wane ba yace ban gane shi ba wane kaza wane kaza wane ai dauko dogon tarihi yace to shine ba ya mutu ba a bai mutu ba gashi nan to irin wannan baya samun muhaddasa alqur'ani ومنكم من يرد الى ارض الامر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض حامده Allah ya ce za ka tadda ƙasa wani lokaci ka ganta a bushe, a yankwane, a ƙone, a wahalce, wani ma ta tsattsage. Fa idan an zalna alai halma'a, amma da an zuba ruwa sai a raya ta, ita warabat wa ambatar min kulli zojin bahizu, sai ta rayu ta motsa ta girgiza ka ga tafin da abubuwan da duk aka shuka da abubuwan da dama irin ne suke kai ba ma shuka su aka yi ba sai ga wuri yayi kyau yayi wani irin wato fidda abubuwan shuka wanda yake na aure kulli zaujin da ake faɗa anan aure yanzu ilimi ya kawo ana gane technology za a ce ko kimiyya ya kai a ɗauki irin wani amfani a yi barbaransa da wani irin wani amfani in suka fitar sai ka ga ya fi wanda da ba a yi masa irin wannan barbaran ba misali yanzu akwai wani mangoro da ake cewa na gidan gona in ka jira ga shi girmansa kawai kai ka san ba irin normal mangoro ba ne wani ma kalansa ma an canza masa kala da ka saba in ka gan shi green bai nuna ba ne wannan a nunan yake amma haka za ka gan shi green wani ma ka gan shi jajawur amma ba irin jan nuna din nan ba fa a ja yadda ka san an masa jan fenti to saboda an zo in yadda zai tabbatar da wannan aya min kulli zauji amfanin ma ana musu aure wani kaga an tadda wani cikin jikin bishiyar ne za a tsago wani bishiya a yanka a saka a ɗaura jama'a ko ba ku gani yadda ake a gidan gona sai ga ya kulla wani amfanin da wanda inda ba a sa wannan din ba zai yi ba kaga ya gaskata Allah kulli zaujin kowane abin da za a yi masa aure bahizin ne kayatarwa wanda da yawanci an fara magana aure a za a yi kuma aure tsakanin tsiro da tsiro wani aure kuma Allah dai ya faɗa zaujin ko dai ana nufin akwai kalan mata a ciki akwai kalan maza to gashi nan ya fito a fili yanzu ana auren amfani su fitar da wani irin amfani zaƙinsa ma sai ya fi na wanda ba ya auren ba girmansa sai ya fi na wanda ba auren ba me ya suna irin abin da ake samu a cikin na protein ne ko na menene shi ma sai ya ba da na wani wanda ba a yi masa auren ba saboda ya tabbata maka gaskata alqur'ani min kulli zawjin bahij zalika ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير Allah ya ce yana yin irin wannan ne na bayanan yadda ya yi halitta da yadda zai nuna maka tsare-tsare da irin ci gaban da za a samu a kansu don ka gane Allah shi ne tabbas. Zalika wannan labari da aka baka gashi an yi ishara ne zuwa nesa, shi zalika saɓanin haza in abu yana kusa balarabe zai ce maka haza wannan amma in balarabe ya ce maka zalika to ishara ne zuwa wani abin da yake nesa wai hankalinka ya tafi can to in Allah yana son ya girmama maka abu ko ya sa hankalinka ya kama mu sai ce maka zalika to da an ce zalika hankalinka zai tafi ne inda zai ga ina ne wannan abin zai ce to tunaninka ya je ya gane wannan abubuwa da ka faɗa Allah shine tabbas Allah shine gaskiya duk abin da ba Allah ba wata in ka zo zaka samu babu shi ala kullu shay'in ma khala Allah ba'ila duk abin da ba Allah ba to sunansa kawai babu ba shi lokaci zai zama babu har ne har kai dinnan wata nan za a zo nan wurin babu mu kai wurin kansa za a zo wata nan babu shi mai zuwan ma babu shi balle ya zo Allah ya gaji komai to don haka Allah ya ce Allah shi ne tabbas yau da gobe wanda bai canza shi sai Allah yau haka ta tar da shi gobe haka za ta tar da shi jiya ma haka ta same shi kuma da yamma shi yayi jiya yayi yau yayi gobe saboda haka har yau da goben za su kare shi yana nan baya karewa Allah shine gaske Allah shine tabbas wa annama taduna min duni duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba ko wani abin da ake kira ba kiran Allah ba albabil shine babu shine banza shine barna shine wanda zai zamo babu shi wa anna Allah ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تكون من دونه الباطل وأنه يحيي الموتى Allah shi yake raya matattu duk abin da ya mutu in ka ga ana son ya rayu Allah ne ya raya shi in za ka yi maganan ƙasa idan rani ya zo wuri ya bushe ai ta mutu kenan tunda duk abin da ke kai ya ƙare sai dai irinsa ya zuba shi ma ya bushe amma da an kawo ruwa ƙasan ta karɓa ƙasar kanta sai ta rayu sai ta da tsire-tsiren abin da ke cikinta da wanda aka shuka da wanda ma ba a shuka ba ta annahu yuhyil mauta don haka yadda Allah yake raye kasan nan shi ke raye dukkan abin da ya mutu kuma ya ce zai raye mutane matattun nan duk za a tashe su da mu ma da bamu mutun ba zai kashe mu za mu mutu kuma zai raya mu za mu rayu da izininsa wa annahu ala kulli shay'in qadir in an ce maka Allah ne zai yi abu kwantar da hankalinka ya isa da haka don yana da iko akan kulli ko akan kullu kullu shamila kan komai Allah yana da iko ya yi shi yadda ya ga dama wani baiti shi Ibrahim yana faɗa a diwani ya ce kullu shay'in sha'ahu laqadir duk abinda Allah ya so to shi mai iko ne akan haka zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah shine mai raya matattu shine kuma mai iko akan komai ya muke da lokaci yau mun makara da fara karatu hudun tayi ka kai da minti nawa minti goma lokacin sallah ya sai mu tsaya haka gobe dai Allah ya ba mu ikon zuwa da wuri mu samu mu yi da wuri ana sanar da mu gwamnati ta ba mu slot na gidan rediyo na DRC ba su dai gaya mana kayan din ba amma yau har sun zo sun karɓi karatunmu wanda aka yi wanda wannan masu midiyan suka ɗauka karatunmu na wadawu da wasu laimana ɗin nan an tura musu shi da na kunna ya na rukuni bardan za su fara sawa karatunmu na biyu da na uku kenan wanda muka yi a azumin mu gidan rediyon DRC za su fara saka karatunmu in sun faɗi lokacin insha Allah ta'ala za mu sanar saboda a gaya wa waɗanda suke gida da masu sauraron rediyo don saurara Allah ya ba mu ikon yin daidai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda mu kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ji kan mu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shahunanmu da alkhairi kasuwancinmu da sana'o'inmu Allah ya sa albarka a ciki azumin nan da muke Allah ya karba mana ayyukanmu da ibadunmu duka Allah ya karba mana kurakuranmu kuma Allah ya yafe mana Allah ya mana gafara Allah ya shirya mu ya shirya zuriyarmu Allah ya sa mu yi ayyuka na gari munanan da muka yi Allah ya yafe mana alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق انا اصل الحق والهدي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله يقضي اليوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم